نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان وتا ترى وتا المحرم شكرا تدبو دا دري هدو da ashirin a da talatin daidai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta talatin da tara daidai fadin Allah madaukin sarki والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون waɗanda suke kafirai kuma suka ƙaryata ayoyinmu lalle waɗannan su ne wato ‘yan wuta kuma masu ƙaddara ma dawwama a cikin wuta ɗin la ya khurujuna minha wa la yamutuna fiha ba su fita daga cikin wuta kuma ba su mutuwa haka za a yi ta rayuwar kuma har abada sai yau za mu tashi aya ta arba'in daidai faɗin Allah madaukin sarki ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum na'am ba a karanta wallazi ne kafar to to kulna bi to kenan da muka nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون na'am وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا أي والذين جحدوا waɗanda suka ƙaryata kuma suka musanta ayatina shine ai ayatul qur'anil karim ulaika ashabun nar lalle waɗannan sune yan wuta masu kaddara madawwama a cikin wuta yawmal qiyama ranar tashin alqiyama hum fiha khalidun kuma su masu tabbata ne a cikin wannan wuta din wannan aya din tana nuna mana cewa kafirai yan wuta ne tana nuna mana cewa duk wanda ya ƙaryata aya daga cikin ayoyin Allah to wannan shi ma yana cikin kafirai dan Allah ya sifanta masu ƙaryata ayoyin Allah cewa kafirai ne yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum sai kuma Allah ya fara kira dangane da banu isra'ila wanda damun suratul baqara tana cikin surori waɗanda suka ɗauki kaso mai tsoka wajen bayani akan yahudawa da makirce-makircen Yahudawa da kuma irin yanda annabi Musa ya sha fama da bani Isra'ila. To yanzu shine za mu fara shiga kisar su banu Isra'ila din. Allah ce ya bani Isra'il, uzkuru ni'amati allati an amtu alaikum, ya ku bani Isra'ila ku tsare ni'imar da na yi muku, ko kuma ku gode wa Allah akan ni'imar da na yi muku. Kalmar uzkuru tana da ma'ana guda biyu, ko dai ka ce uzkuru bi ma'ana ihfazu ko kuma ka ce uzkuru bi ma'ana qaddimu shukr ku tsare ko kuma ku yi godiya wa ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala da ya muku wa aufu bi ahadi ku cika alkawalina da kuka yi tsakanin ku da ni ufi bi ahadikum ni kuma zan cika muku naku alkawalin da na yi muku na wato karban aikin ku kuma in ba ku lada in kuma shigar da ku gidan aljanna wa iyaya farhabun ni kadai gare ni ni in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya fi cancanta ku ji tsoro ma'ana ni ne za a ji tsoro na kalmar farhabun ai tana nufin fakhafun ku ji tsoro na fi naqdil ahad ku daina warware alkawalin da muka yi da ku a nan gurin Allah madaukin sarki ya fuskantar da akalar zance zuwa ga bani Isra'ila kalmar bani Isra'ila abin da ake nufi da ita wato auladu yaqub ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wassalam dan shine asalin bani Isra'ila annabi yaqub baban annabi yusuf alaihi salatu wassalam ko kalmar ah, Isra'ila tana nufin Abdullahi kenan wannan iyil din wato ana nufin Allah kenan kamar yadda ya zo a yaren su wato annabi yaqub alaihi salam su banu isra'ila kenan kalmar ila tana zuwa bi ma'anan Allahu tabaraka wa ta'ala kenan ya banu isra'ila ana nufin yaqubayin Allah shine ma'anar bani isra'ila wasu malaman kuma suka ce ya bani isra'il abinda ake nufi da shi shine ya safwatullah ya ku waɗanda Allah ya zaba shine bani isra'il ma'ana waɗanda Allah ya zabe su zababbun ubangiji tabaraka wa ta'ala a kirar abu ja'far duk inda ya zo bani isra'ila baya faɗin wannan hamza ɗin yakan share ta sai dai ya karanta ya bani isra'il a kirar abu ja'far kenan banu isra'il ya bani isra'il maimakon ya bani isra'ila uzkuru ni'amati allati an'amtu alaikum ku tuna ko kuma ku tsare ko kuma ku yi godiya dangane da ni'imata da ne muku kalmar ni'imati anan lafazinta lafazi ne kwaya da kalmar an-ni'matu lafazi ne kwaya ɗaya amma ma'anarsa jami'i ne ana nufin wato ku tsare ni'imomi na ba wai ana nufin ku tsare ni'ima ta kwaya ɗaya ba dan Allah ba ni'ima ɗaya ya musu ba ina fata ana fahimta kamar yadda Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku yi kokarin kididdige ni'matallah kaga ba ana nufin ni'imar Allah ba a'a, ana nufin ni'imomin Allah da haka lafazin ni'ima a cikin alkur'ani yana zuwa lafazin sa lafazi ne kwaya ɗaya amma ma'anarsa ma'ana ne ta jam'i allati an'amtu alaikum wato ni'imar da na yi muku gare ku da kuma da kakanninku da suka gabace ku to a nan gurin Allah madaukin sarki ayan nan cikin bakara ba ta yi bayani ba dalla dalla dangane da ni'imomin da Allah madaukin sarki yawa banu Isra'ila suna da yawa wannan majalisin na wannan karatu gajeren lokaci bai zai ba mu dama mu kididdige ni'imomin da Allah ya yi wa banu Isra'ila ba amma kaɗan daga ciki za mu wari ni'imomi guda shida cikin ni'imomin da Allah madaukin sarki ya yi wa banu Isra'ila. Na farko dai, Allah maɗaukin sarki ya faɗa ɗin cewa ya yi musu inuwa da gajimare, ya yi musu inuwa da gajimare ya tsare su daga rana ya tsare su daga wato gangan jikinsu ya ya ya faɗa cikin ƙuna ta zafin rana da kuma azaba ta Ubangiji. Da Allah ke cewa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna was salwa kaga wa zallalna alaikumul gamama ni'ma sannan kuma ya ya saukar musu da almanu wasalwa ƴaƴan shila da darba nama da wani abu mai zaki da aka yi ta zubar musu daga sama ruwan nama Allah ya musu nama fa kamar yanzu kaga kamar kamar kaga ɗan shila kaza soyayya soyayyar kaza daga sama kawai Allah yake ta ruwanta wa banu Isra'ila su ɗauka su ci su jefar da kashin su cinye naman sannan ya saukan musu da wani abu mai zaki kamar zuma suka ce ana ce da shi darba wanda kullum in dare yayi in suka shimfiɗa wato ko suka buɗe kwanukansu kafin gari ya waye ya cika dam za su ɗiba su ta sha su ta sha su ta sha suna cin abinci tare da shi yanzu mala akwai ni'imar da Allah yau wasu bayi irin wannan inda Allah zai taimake mu wata rana ɗaya mana ya mana ruwan nama ai kaga mu da mun warware to kaga wannan ayar ma kadai an samu ni'ima guda biyu wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikum almanna wa salwa yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ko ba ka bane bayan wannan kuma Allah ya kubutar da su daga kamun fir'auna wa idh najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab kamar yadda zamu zo mu karanta Allah ya kubutar da su daga fir'auna kaga wannan ni'ima ne sannan kuma da yanda Allah ya faɗa cikin kasas wa nuridu an namunna 'ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون kaga anan gurin Allah tabaraka wataala yace ya musu baiwa wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma kuma za mu sanya su zamanto shugabanni wa naj'alahum al-warithin sannan kuma da inda Allah tabaraka wataala ya bada labari cewa wato ya fifita su akan talakan zamanin su ya bani isra'ila suruni amati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin kaga nan ya nuna cewa ya fifita su a talikan zamanin su ma'ana al'ummar da suka yi rayuwa da ita a wannan zamani to Allah ya fifita su banu Isra'ila akan su ga baki daya sannan kuma Allah madaukin sarki ya fasa musu teku ya fasa musu kogi ta yanda suka tsaga suka wuce Allah ya kubutar da su daga kamun fir'auna ya tseratar da su da su da annabi Musa alaihi salam wa in farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun duk wannan a cikin bakara kaga wannan ni'ima ne da kuma inda Allah madaukin sarki ya shayar da su ruwa ya ba su idanun ruwa guda goma sha biyu wa idistasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajara fanfajarat min husnata asharata aina kaga anan gurin wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kuma hankali idan muna karantawa insha Allah tabaraka ta'ala za ku ga ayoyin da suke magana din akan ni'imomin da Allah ya wa banu Isra'ila to haɗe wannan da wasu wanda ba mu faɗa ba Allah ce ya ku banu Isra'ila ku kiyaye ku yi wa Allah godiya dangane da ni'imomin da ya yi muku kuma ku cika alkawali da Allah madaukakin sarki ya yi muku tsakaninku da shi kuma shi ma ɗin Allah ya yi alkawari zai cika alkawarinsa tsakaninku da shi alkawarin da ku yi wa Allah ku cika shi ma kuma zai cika naku malaman tafsiri irin su imamu qatada da imamu mujahid suke cewa abinda ake nufi da wannan alkawari shine abinda aka faɗa cikin suratul ma'ida wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum ko la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu faman kafara ba'da zalika minkum ko faqad dhalla sawa'a as-sabil kaga wannan alkawari ne ya ku banu isra'ila hakika Allah ya riki alkawari a gare ku sannan kuma ya turo muku isnai ashar naqiba wato jagorori ko shugabanni mutum guda goma sha biyu wannan insha Allah bayani akan su zai zo kamar yadda zamu zo tafsirin suratul ma'ida da karshe dai Allah ya ce ga wannan alkawari din walaqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila ko wa ba'athna minhum 12 naqiba wannan alkawarin Allah kenan da yayi tsakanin su da shi ma'ana su suka cika suka rike cewa za su cika wannan alkawarin shi kuma yace in sun cika wannan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum zan cika muku alkawarin ku ta yanda zan kankare muku zunubin ku sannan kuma zan shigar da ku aljanna wadda koramai suke gudana a karkashin ta imam al-hasan al-basri yake cewa alkawarin anan shine fadin Allah madaukin sarki wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura ku tuna yanda muka yi alkawari da ku muka rike katon dutse a kanku shine wa rafa'na fawqakum tura muka ce da ku khudu ma atainakum bi quwwa ku rike abin da muka ba ku da karfi ku rike littafin da Allah turo muku da karfi suka yi alkawari suka ce sun karba to wannan alkawarin da suka ɗauka shi ne Allah ke tunatar da su a nan gurin cewa su rike ina fata ana fahimta sai Allah ce wa iyaya farhabun wato ni ne za ku ji tsoro na kalmar farhabun ana nufin wato jin tsoro da kuma takatsantsan da bin dokar Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki cikin fadan da ya musu yace wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku ku yi ku yi imani da Allah a matakin farko ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar ita ce attaura da Allah madaukin sarki ya saukar musu ko su rike ta hannu bibbiyu kada su kare ta annabi Musa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima ma'akum wannan littafi ai muwafiqan lima ma'akum attaura din ta dace ko wannan littafi da yazo bayan attaura alqur'ani kenan na Allah madaukin sarki da ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dace da kuma littafin da ke tattare da ku shine attaura da ku yi imani da attaura ku yi aiki da ita sannan kuma idan Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kuma ku yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzon Allah musaddiqan lima ma'akum wanda yake dacewa da ainihin wato littafin da ke tare da ku shine at-taura wa ya dace da shi a wajen tauhidi ya dace da shi a wajen annabta ya dace da shi akan bada labari akan al'ummomin da suka gabata ya dace da shi akan bayani dangane da sifofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wasu malaman suka ce wannan aya ta sauka ne akan wannan babban ba Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf da shi da almajiransa cikin malaman Yahudawa da kuma shugabannin Yahudawa Allah ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku imani da abin da Allah ya saukar wa Annabi Muhammadu wanda ya dace sallallahu alaihi sallama ya dace da abin da ke tattare da ku a shine at-taura kenan wala takunu awwala kafirin bi kar ku zamanto ku ne na farko masu kafircewa shi wannan littafi na alkur'ani ibnu kasir yake cewa ai la tusari'u ila al-kufri bih kada ku yi gaggawan kafircewa alqur'ani fa inna wazifatakum an takunu awwala man amana bihi abinda ake da bukata gare ku ku zamanto ku ne na farko waɗanda kuka yi imani da alqur'ani wala takunu awwala kafirin bihi ku yi imani da alqur'ani kada ku kafirce masa sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada ku rinka canjawa kalmar tashtaru tana nufin tastabdilu kada ku rinka canjawa da ayoyinmu da muka saukar a cikin attaura na sifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ku canja ku goge su bi ayati wato ku canja wannan ayoyin samanan kalilan a ba ku dan tamani kaɗan kuɗi da za ku ci ku ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ke faruwa shine manya-manyan malaman Yahudawa da jagororinsu sun yi alkawari cewa duk wata sifa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta zo a cikin Attaura za su shafe ta za su goge ta suna yin wannan dan su samu hanyar neman abinci a gurin mabiyansu cikin Yahudawa to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa ku daina amfani da littafi na da na sankawa annabi na kuna neman abinci da wannan littafi din ku canja ma'anar littafin ku ki ku faɗa wa mabiyanku gaskiya dan a tara muku duniya shine wala tashtaru bi ayati samanan qalila sai kuma Allah ce a a wala talbisul haqqa bil batil ko wa eh haka ne samanan qalilan wa iyaya fattakun ku ji tsoro na ni ni za ku ji tsoro a can gurin yace wa iyaya farhabun kalmar farhabun yana nufin fakafun kenan wa iyaya fattakun shi ma din yana nufin wato ni ne za ku ji tsoro na ai fakshauni ku ji tsoro na fakafuni fakshauni ku ji tsoro na kada ku ainihin wato saba wa dokokina ku canja abinda na zo da shi wannan aya din ta sauka ne dangane da wato yahudawa da shugabannin yahudawa da ma malaman su sun kasance a abin da suke yi shine suna neman abinci ta hanyar mabiyansu da jahilansu suna karban kuɗi a wajen su kamar yadda Imam al-Baghawi ya faɗa zan faɗe shi da larabcin dan mu gwada shi mu gani me bambancin malaman Yahudawa da Allah ya zarge su a wannan aya din da kuma wasu daga cikin rubabbun malamai na cikin musulmi da suke amfani da wannan addini amfani da rawanin su ko da manya-manyan carbunan su suna cin kuɗi suna neman abinci da wannan malinta da Allah ya ba su abin da Imam al-Baghawi yake cewa wa zalika anna ru'asa al-yahud wa ulama'uhum kanat lahum ma'akilu wato su manya manyan yahudawa da malaman yahudawa sun kasance suna da hanyar cin abinci yusibuna min saflatihim wa juhalihim ta yadda suke samu daga kaskantattun mutane da kuma jahilansu ya'khuduna minhum kulla amin shay'an ma'luman min zuru'ihim wa duru'ihim wa nuqudihim Imam al-Baghawi yake cewa suna karba a gurin mabiyansu talakawansu miskinansu da jahilansu duk shekara sai an ba su wani rabo a cikin kuɗi sai an ba su rabo a cikin kiwo sai an ba su rabo sannan a cikin nono ma da suke tada daga dabbobinsu da kuma duk wani abin da suka mallaka wa kago in hum bayyanu sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabahu suka ji tsoron cewa in har fa sun fito sun yi bayani na gaskiya wa mabiya suka gaya musu ga yanda annabi muhammadu yake suka gaya musu sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma suka sa aka bi annabi Muhammadu kuma su ma suka bi Muhammadu an tafuta um tilkal ma'akil wannan abinci da suke samu kuɗi da suke samu daraja da suke samu zai kubuce musu dan kuwa zai ce a to ai ga inda ake samu mu bari mu je ma'ana ashe ga wanda ake bi annabi Muhammadu ake bi ba ko ake bi ba fa gayyaru na taho suka canja sifar manzon Allah wa katamu ismahu suka ɓoye sunan manzon Allah a taura faktaru duniya alal akhirah suka zaɓi roman duniya suka watsar da lahira shine Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila wa iyaya fattaqun kada ku canja ayoyina da Allah ya baku ku canja su ku yi amfani da su don ku samu wani romo na duniya hadisi ya inganta kamar yadda Imam Ahmad ya fidda shi a cikin musnad din hadisi na dubu biyu da ɗari uku da talatin da takwas manzo Allah yana cewa man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah duk wanda ya je ya koyo karatu irin ilimin da ake neman yardar Allah da wannan ilimi din la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya bai je nemi wannan ilimi ba sai dan ya samu wani romo na duniya ya samu matsayi ya samu ɗaukaka ya samu kujerun makka a rinka damawa da shi duk inda za a je da shi za a je in an ambaci wasu to a- dole da shi lam yajid arfal janna yawmal qiyamah manzo Allah ce duk wanda ya wannan duk malamin da ya wannan wallahi babu shi babu jin ɗanɗanon aljanna ranar tashin alkiyama baya jin ƙanshin aljanna ranar tashin alkiyama saboda ya sayar da aljanna tasa tun a duniya ya cinye ta mu tsaya sosai mu lura da wannan aya ko mu lura da wannan hadisi ingantacce tabbatacce hadisin Imam Ahmad da Ibn Majah da suka ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce Sheikh Al-Albani ya ce hadisi ne sahihi kamar yadda ya kawo shi a cikin Sahihul Jami' wajibi ne malamai su ji tsoron Allah dangane da ilimi da Allah ya ba su amma hakikanin gaskiya wannan harkar ta karatu da karantarwa yanzu wasu sun mai da ita ita ce shagonsu ita ce kasuwarsu da za su je su kasha- kasa haja su shiri ba nawa nawa ne mutanen da suke rudan al'umma da manya-manyan raunansu da dogayen carbunansu da barazanar ilimi da karatu amma suke amfani da wannan suke cin abinci da wannan karatu kaga mutum ya shiga karkashin masu mulki ya ki ya gaya musu gaskiya an ja shi jika saboda qur'anin da aka ce ya sani an ja shi jika saboda limami ne shi jagoran al'umma ne me kun yi amfani da wannan dama da Allah ya bashi na haɗuwa da waɗannan manyan mutane sarakuna ne ‘yan siyasa ne sojoji ne masu mulki ne masu kuɗi ne ya yi amfani da wannan dama da ya samu ya isar musu da saƙon Allah ya gaya musu gaskiya la ya kafu fillahi laumata la'imin baya jin tsoron zargin mai zargi wajen faɗin gaskiya me kun yi wannan sai ce a kawai sai dai ya fake da wannan abin da Allah ba shi ya tara duniya su ko masu mulki da 'yan siyasa musamman waɗanda ba masu manufa ta addini ba suna farautar malamai don su yi amfani da su su biya musu bukatunsu ko ba komai idan ya rufe ma baki ba za ka iya magana a kansa ba yayin da ya barna to ya ci nasara a kanka ko da baka zo ka ɗauki spika kai masa kamfen ba kace a zaɓe shi kace mutumin kirki ne ba ko da baka yi bayani a kansa a ɓoye a ɓoye a ɓoye ba mai ganewa ya gane ba in dai kai shiru a kansa to shi kenan zance ya kare ba na manta lokacin da ake ta rikicin zaɓe ɗin nan za a yi za a zaɓi gwamnan Kano wane ne za a zaɓa wane ne za a zaɓa akwai da yawa waɗanda 'yan siyasa da suka samu Sheikh Allah ya masa rahama Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala suna ta jin tsoron harshen sa me zai faɗa suna jin tsoron me zai faɗa kafin a yi zaɓe zai ce a zaɓi wannan ne ko zai ce kar a zaɓi wannan ko ya ce wani abu makamancin wannan daga cikinsu akwai waɗanda suke faɗa masa cewa dan Allah ko bai musu komai ba to ya shiru kada ya ce komai kawai ya biya musu bukatarsu wallahi wannan da ni da shi muke wannan magana wata rana dab da lokacin za a yi kawai ya shiru ko bai ce komai ba shikenan bukatar ta biya saboda suna da manufofi da suke da shi da kuma abubuwan da suka aikata na barna da tabargara ba sa so a gaya mutane babu wanda yake kin gaskiya irin wanda yake jagorantar mutane kuma yana barna yayin da ya ji an yi wa'azi an ce kaza an ce kaza sai sai ka ji yana kokarin ya kulla gaba da wannan malamin kuma hanyoyin da ake bi a mallake mutane yana da yawa na farko dai za a iya nuna maka dukiya ai amfani da dukiya don a ja ka dukiyar nan kuma ta hanyar da ka sani ko baka sani ba in ba kira ka direct aka baka ba za a iya turowa ta wani na ƙasa da kai na kusa da kai dab da kai sai a ce ga wannan da Allah a raba almajirai kuma su sun san ba almajiran da aka raba ba ka raba almajiran gidanka ne to yayin da kai dauka ya baka ka karba ka ci wallahi ba za ka yi magana akan sa magana ce ta gaskiya da dadi ko ba dadi haka za a yi hakuri a karba yayin da nake dauka nake baka ko mun ko mun rashin kirki na ni ina dauka ina baka kana karba ina dauka ina baka kana karba kai sai wata ranka zo wazi kuma ka ce mun kaza ko ka zo zaka faɗa dole sai kai ina gaskiya ne kuma haka bane idan haka bai yi ba kuma akan yi amfani da wasu hanyoyi daban kuma ta yadda za a tabbatar dai lalle an kashe sharrinka ko an kashe makircinka wannan kuma su da suke wannan abun su suka san hanyoyin da suke zuwa suke tsakanin su suna hira sai suna cewa malama ne ai mun gama da shi dubu ashirin ka tura masa ya kusa ma ya sujjada ka ji ana gaya malami wannan wallahi tallahi akwai wanda ya zo wata rana a aka zo kofar gidansa ana ta mai sallama yaransa irin mai mai mai mai kula da mai duba masa mai gaya masa ga wanda yake neman ka sai ce ai ai jama'ar malamai ne suka zo suka zo duba ka ai suka zo za su gana da kai a bana to kafin su zo din akwai maroƙa sun haɗa a gidan kafin ya ji me yake faɗa sai ce da Allah kar a dame ni maroƙan nan sun dame sai wannan bawan Allah sai ce a ba maroƙa bane sai ce a malamai ne fa sai ce ai su ma malaman maroƙan ne wannan fa wanda ya wannan abun ba wai gwamna bane ba ba commissioner ba chairman ne na local government iya kaskanci ka ganka a kofar gidan wani kana makale kana rabe rabe kana nema ya baka wani abu kada Allah ya kaddara mana wannan rayuwar ya Allah karba mana iya wulakanci kenan in wani abu ne zai yi na addini ko na wanda kwadu da shi a wani gurin yafi yafi kuma wani hoto zaka ba mutane shi yasa malamai suka ce yana cikin abin da malamai suke sukan wasu daga cikin malamai malaman da suke bin gindin masu mulki masu bin gindin sarakuna maluman fada wanda suna gani ana barna ba za su yi magana ba duk su yadda za a yi shi shugaba da su ya yadda da an zo magana addini zai ce ku tambayi waɗannan su ba suna gani ba za su iya masa magana ba bari ga muku babu wani mai mulki face yana da malamai fa a kasansa wani lokacin magon da ku yi musu uzuri su masu mulkin ba wani mai mulki face da malamai a karkashin sa kuma yana yin aiki ne da abinda malaman suka gaya masa kawai wannan shine idan Allah madaukin sarki ya taimake shi ya bashi na kirki masu tsoron Allah waɗanda ba aljihunsa suke dubawa ba ba abin da zai ba su ba za su rinka dora shi a gaskiya za ga yana kan yana tafiya kan gaskiya idan ku Allah ya hada shi da yayan kaji wanda ake watsa musu caccaka caccaka shikenan sun koshi bayan sun yunwata kuma su dawowa to shikenan Allah ya tsare mu da haka akwai malaman da kuma su kuma a cikin masu addinin suke ci ba yanda za su zo su bada gaskiya sun yadda su rayu akan bid'a da shirka saboda sun yi shekara arba'in suna raba guru da laya sun ba wa mutane falaloli da barori da lakanoni an daɗe ana bayarwa an yi bokanci an tara mata an ba su sa'a alhazai za su tafi kwatano za su tafi ingila za su tafi dubai an hana su tafiya sai sun zo sun karɓi sa'a an yi shekaru da dama ana yi Allah kuma ya kawo sunna tana bayanin gaskiya da gaskiya tana feɗe ta to su kuma suna ganin cewa yayin da suka dawo sunna shi malamin sunna baya wannan malamin sunna baya duba baya zama idan wani zai tafiya ce mai kakkai tafiya akwai sa'a ko ba sa'a ko ya hadda kai karan kan an dade ba maka addu'a ba kun zo ba ku ayi muku addu'a ba karin ka zo a maka addu'a ba kai addu'a tana da amfani ba kan da mana rayuwarsa shi yana rayuwa ne zo a ya sa mutane a yayi wa mutane addu'a su ciyar da shi ba yi da gona ba shi da fartanya ba shi da wuka ba shi da komai baya kiwo baya koyarwa baya sana'a baya da shago baya da komai yana da shanunsa da yake tatsewa su ne muridai mabiya kwarai da gaske shekarun da suka wuce har yanzu din waɗanda suke kan hanya ta bid'a din shehi zama zai kawai ce kai a ji a kawo buhun shinkafa ashirin Allah maka albarka kuma wallahi dole ka kawo idan baka kawo ba cewa za a yi to shehi ya kwashe albarka dukiyarka a guje mutum zai je ɗebo ya kawo kai za ka ɗauki nauyin aurar da wance wance faɗa kawai zai wani lokacin ma baka isa ma ya gaya ma fa da baki da baki ba wallahi baka isa ba sai dai ya gaya wani kusa da shi je gaya ma ce shehi ya ce kaza za ka yi yana murna ma shehin ya sa shi hidima ya zo kuma ya hidimar har da ƙari bayan shehi ya mutu kuma ya zo ya hidima wa 'ya'yan shehi bayan 'ya'yan shehi su ma sun zo sun tafi ya zo ya hidima wa jikokin shehi saboda an nuna musu ana samun albarka a cikin wannan hidima din i tabbas yau malamai hidima ana samun albarka a cikin wannan ba ma inkarin sa amma kuma shari'a bata nuna cewa malami ya mayar da waɗanda suke karkashin sa su zaman su saniyar tatsa komai kawai sai dai ce a kawo masa ba ai shi kansa roƙon da bara Allah ya hana shi ai kaskanci ne al-yadul ulya khairun min yadi sufla wabda bi man ta'ul an fahimci wannan to shi za yawanci malamai ahlus sunna suke cewa gaskiya ƴan uwa masu kudin ahlus sunna suna shiga suna sai zama marowata gaskiya ne da mutum yana bid'a yana hidima sai ya kashe dubu ɗari biyar ma akan wata hidima dubu ɗari biyu dubu ɗari dubu kaza amma idan an zo hidima ta sunna ba malamin sunnan za ka yi wa ba masallaci ne za ka yi wa wurin karatu ne za ka yi taburmai ne za ka saya spiku ne za ka saya ka sa kana ana jin sauti kana samun lada wuta ne za ka sa rijiyar burtsatsai za ka tona ɗaliban ilimi ne za ka ɗauki nauyin suka biya musu makaranta ta jami'a wane littafai ne za ka saya waɗanda suke zuwa karatu ba su zai tafi kaza kaza ne za ka yi za a yi kaza ne za a yi kaza shine fa abin da malaman suna suke kira kai ba na jin wani malamin suna zai zo wa'azi ya ce jama'a taimaka masa da yawa akwai malaman sunan da suka mutu suka bar bashi da yawa da yawa wallahi a bayan su wasu har yanzu ba a gama biyan bashin ba wallahi kuma ba lalle bane ku iya fahimta to wacce hidimar da aka ake yin ta da akan bid'a me yasa yanzu ba za a zo a yi ta akan sunna akan gaskiya ba ku taimaki addinin Allah a ga ce masallaci wai sai an buɗe baki an ce jama'a taimaka kendar ya mutu ba wanda zai yi tunani a yazo ya ga kendar nan ya mutu ya je nemo mai gyara ya kawo nemi izinin liman masallaci ko kwamitin masallaci ya zo ya gyara ko ya turo ma ba a sani ba fi sabilillah ya zo yi kaga ana tilayin ruwa a masallaci babu babu babu babu bohol a masallaci babban masallaci kuma akwai mutane wasu suna gina bohol din kala kala a gidaje duk gidan da ya tona sai ya yi bohol a ciki wani ma gidan ba zaune yake ba mutum bai zai tunani bari ya ce ya zo masallacin juma'a ya tona bohol guda ya ya tayar musu da babban tanki a samu inji ya aje a rinka buga shi ana bawa ruwa wa mutane ba yanzu wannan ruwan bawal din liman ne zai sha ko ladan ne zai sha al'umma ne za su sha ya kaga aikin lada akan wannan mutum wai zai wannan ba fa wai sai an zo an ce wai jama'a ayi kaza amma yanzu idan mutum yana neman siyasa ko na makamancin wannan hidima da mutane nan suke wallahi ba cewa komai yau a banzan bazara fa mutum zai je gaba ɗaya binciki gidan wani daga cikin shugabansa da ke gaba da shi ya tambaya iyalinsa nawa ne duk ya musu ɗinkin sallah kowa sai an ɗinka masa yadi na dubu hamsin hamsin kuma a ba su yawon sallah dubu hamsin hamsin a yawon a yawon sallah kawai da kayan sallah da ka kashe wa wani ƴaƴan wani shugabanka bai ma san kai ba sai kashe miliyan uku miliyan hudu a banzan bazara to shi yasa tafiya ta suna a hakikanin gaskiya akwai gyara wanda kuma mutane wa'azin da ake musu ana hada su da Allah to ba yana nuna cewa kuma su zamanto marwata ne ba masu yi wa addinin Allah hidima ba lalle ku tsaya ku yi wa addinin Allah hidima ku samu dacewa kaga kuɗin da kake tarawa fa shi kuɗi amfaninsa in an kashe shi ne duk yanzu nan da zan zo in tara nela miliyan dubu ɗari a tattare da ni za ku ganni in gaya muku cewa ina da naira miliyan dubu ɗari amma fa bani da bambancin da talaka da talakan da yake ƙauyen ƙaya yau matukar ban yi amfani da wannan kuɗin na gina gida ko na sayi mota ko na ci abinci ko na ɗinka sutura ko na yi wani abu ba shi kuɗi sai ka cire ka bayar da yake da amfani ko ba ga bane tara suka aje su ba amfani bane ba to me yasa mutum zai zo ita tarawa ita tarawa kuma bai tana duk kwanakin da zai kashe su ba ka tara naira miliyan dubu ɗari a bankuna to baka tara duk kwana ɗarin da zaka cinye naira miliyan dubu ɗarin ba saboda baka sani wata kila gobe ka mutu wani yana nan sauro ne kawai ya cije shi wai shi daman sauro baya cizon sa a kuskure ya aka yi wani sauro zai cije shi daga cizon sauron nan kawai shikenan guri ya kumbura kuma shikenan zai tafi lahira ya yi zuciya ya mutu ga dukiya an tara ga jirage ga menene ga waye da sauransu wani fa talauci fa bai san me ake nufi da talauci ba wallahi ba yi da matsala gidaje bai san adadin su ba motocin hawa ba yi da matsala abinci kai kake da matsala abinci riga kai kake da matsalar ta macen da zai aura kai ne mai matsalar mace duk yadda ya gani zai iya auren da ba kuɗi ba ne ana ta tarawa ana ta tarawa ana ta tarawa ana ta tarawa amma kuma ba a tara ranakun da za a cinye wannan kuɗi din ba alayi hali ya kuyan uwa ya kamata mu yi amfani da damar da muka samu wajen tunowa da Allah kuma tunawa da lahira mutum ya yi gina wa kansa gidan lahira kafin ya mutu la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati qabla al mauti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha Allah ya tsare mu sai ce me kuma ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين wala talbisul haqqa bil batili duk wannan magana ne akan banu isra'il kada ku rinka wato cakuɗa ƙarya da gaskiya ai la takhlitu al haqqa bil batil kada ku rinka cakuɗa ƙarya da gaskiya kar ku rinka cakuɗa musulunci da yahudanci da nasaranci kar ku rinka cakuɗa haske da duhu musulunci haske kafirci duhu wa taktumul haqqa kuma ku rinka ɓoye gaskiya ku daina ɓoye gaskiya kenan shine wa taktumul haqqa ai la taktumu menene gaskiyar musuluncin gaba daya sannan kuma sifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ke cikin at-taura ku daina ɓoyewa saboda zuwa ce duk wata aya da take bayani akan sifar annabi Muhammadu sai su goye sai su goge ta wa antum ta'lamun alhali kun san cewa annabi Muhammadu nabiyun mursal ne annabi ne aikakke daga Allah kuna sane kuke wannan bai da kyau malamai suka ce kalmar wala talbisul haqqa bil batil kalmar labsu akwai labsu akwai labisa laraba sukan ce labisa as-sauba la bisa as-sauba ko ya sanya tufafi yalbasu as-sauba labisa yalbasu lubusan kenan labisa yalbasu lubusan wannan na sanyawa kenan akwai kuma labasa wannan labasa shine na cakudawa da rikitar da abu labasa alaihi al'amru yalbisu labsan labasa yalbisu labsan kenan labisa labasa yalbisu labsan ya cakuda yana cakudawa caccakudawa to wanne ne a cikin anan gurin na biyun ne ba ba ba ba na labisa na sanya tufafi bane ba na labasa ne an gane ko mala labasa yalbisu labsan kamar ka ce khalata ya khalitu khaltan khalata ya khalitu khaltan cakudawa ya cakuda wala takhlitu alhaqqa bil batil ay alhaqqa alladhi unzila alaikum sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam بالباطل الذي تكتمون تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنغانيكو بل هم بل هم في لبس من خلق جديد كو يوا كلمة لبس أنا نهون شاكو داوا yana zuwa kuma da ma'anar rikitarwa duka to kar ku ku da gaskiya da ƙarya kuma ku ɓoye gaskiyar wa antum ta'lamuna wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da masu sallah shine warka'u ma'ar raki'in ai sallu ma'al musallin yani muhammadun wa ashabuhu ku daina yahudanci ku daina nasaranci ku dawo ku yi sallah tare da su muhammadu da sahabban shi to me yasa aka ambaci kalmar ruku'u a nan gurin tunda ana nufin cewa warka'u ma'ar raki'in wa sallu ma'al musallin ne me yasa aka dauko kalmar ruku'i saboda ita ruku'i rukuni ne daga cikin rukunin sallah a iya cewa usjudu ma'as sajidin ana nufin sallu ma'al musallin daidai yake da warka'u ma'a arraki'in ku yi sallah tare da masu sallah wasu kuma suka ce wato ku yi sallah salatun zati ruku'in wa sujud ku yi sallah mai ruku'i da sujada saboda su sallar yahudawa suna yin sallah amma babu ruku'i a cikinta an gane ko kamar dai Allah yana so ya ce musu ku watsar da sallar ku da kuke ta yahudanci ku dawo ku yi sallah irin ta Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in kun ga wannan aya din tana nuna mana cewa ashe abin da ke bambanta musulmi da kafiri shine sallah ko ba ka bane lalle abin da ke bambanta musulmi da kafiri shine sallah al-ahadu alladhi bainana wa bainahumus salah annabi ya ce alkawalin da ke tsakaninmu da mu da su arna shine ita ce sallah idan suka tsaye da sallah to sun yi musulunci kenan idan ba su tsaye da sallah ba to kaga ba su yi musulunci ba to kaga musulmin da ya zauna baya sallah to wannan ya sifantu da sifa ta Yahudawa kafirai arna kuma yau abin tausayi kaga al'umma musulmi yanda suke tozartar da sallah wanda ita ce azamul ibadat mafi girman ibada inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya rubuta lokacin sallah ya wajabta wa mutane su yi sallah kuma akan lokutanta manzo Allah ya karantar da mu Jibrilu dan bayanin lokacin sallah manzo Allah sau biyu sauko yayi wa annabi limanci Jibrilu ya wuce annabi ya zama mamu ya bi su sallah marratain ya zo a farkon lokaci sannan kuma ya zo a lokaci na gaba kusa da ƙarshen lokaci dan a nuna ma muhimmancin sallah amma yau akwai mutanen da sallar ma ba sa yin ta sai lokacin da aka saba iyaye da kakanni wai ka ga masallaci an zauna ba a tada sallah azhar ba wai dole sai karfe biyu lokacin sanyi karfe biyu lokacin bazara karfe biyu lokacin rana karfe biyu lokacin hunturu karfe biyu ko yaushe karfe biyu manzo Allah kuma ya faɗa lokacin sallah yana canjawa kamar yadda asubahi tana canjawa azhar tana canjawa la'asar tana canja to me yasa ku ba ku canja naku lokacin sallah idan an yi magana an ce a canja a dawo da ita karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya saura kwata ko karfe ɗaya ko ɗaya da rabi sai a ce wannan sallar yan sabon addini kenan wanda yanzu an riga an waye ya kamata mutane ku waye an daina wannan irin abin magana ta gaskiya ana bin nasi ne ba ana bin al'ada ba ka san yaushe ake sallar karfe biyu turawa ne da suka zo turawa mulkin mallaka suka zo ana yin aiki na gwamnati dan a cika musu ka'idan lokacin aikin su sai ba sa barin musulmi su fita su yi sallah sai karfe biyu turawa ne suka mai da lokacin fita aiki karfe biyu a je a yi break a je a dawo shine kuma yanzu mutanenmu wasu ke ba da fatawa lokacin azahar karfe biyu haka la'asar kuma karfe hudu da karfe hudu shikenan kowa sai ya tafi gida don wa yanzu din sai aka mai da wani mutum bai zai la'asar ba sai karfe hudu dole idan an ga an yi la'asar kafin karfe hudu sai a ce a yan izala ne ko a ce yan salak ne wai yan salaf su ne salak wai dai a bata a bata a bata a bata abin abin to kaga wannan rashin wayewa ne lokacin sallah ka zaka duba shi ne idan kaga rana ta kauce daga tsakiya shikenan wani lokacin azza tana shiga sha biyu da rabi wallahi sha biyu da rabi kai wani lokacin sha biyu da ashirin da biyar ma ta shiga ha mutum ya zauna har karfe ɗaya ta wuce bai ba yana jiran biyu sai biyun fa zaka ga ladani ma kai wani masallacin ma sai sai biyu da kwata ka ji ladani yana ihu Allahu akbar Allahu akbar sannan za a zo a tada sallah la'asar kuwa sai ta nuna akwai wani gari wata da muka tafi hanyar Maiduguri mun zo muna kokarin mu tsaya mai magarba sai muka ana ta alwala muka ce a to ai magarba ma ta yi muka zo muka tsaya za mu yi alwala mu shiga magarba kullun azad da la'asar kullun azad da la'asar magarba da isha idan aka ba ruwansu da zuwa jami'i in ya je ma sai dai dan taqiya wani bawan Allah yar uwarsa ta zo tana auren wani dan shi'a ta zo gida kawai sai aga ta fara hada sallah yace subhanallah abu ya baci ta sha ta nuna kenan in an zo ana sallah azhar a gida sai sai ya kuya bata lokacin ku bari fada da da al'asar shine daidai wannan duk mutane kuskure suke yi to wannan masu dan yin kenan wasu ma ba sa yi gayu kenan matasa ana hole duniya shi ai yanzu ba na fara sallah ba sai lokaci kaza wal iyad billah awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da ake fara yi wa bawa hisabi ran tashin alkiyama shine sallah ba abdu ba komai ba a cikin littafin ka Allah zai ce ku dubo sallarsa za a fara bincika ta malam ɗaya bayan ɗaya malam Allah ka rufa mana asiri Allahumma stur Allahumma sallim Allahumma sallim idan aka samu sallaka ta yi kyau ta yi daidai Allah ya rufa ma asiri kana yin ta cikin jam'i dan sallah cikin jam'i akwai security a kanta ta fi kai kai ɗaya in kai kai ɗaya fa to yaya ka gani watakila a watso maka karka amma cikin jam'i ne Allah yana karɓan sallarka da alfarma saboda alfarmar wani ɗan uwanka da kuka yi sahu da shi mai imani hadisi ya tabbata in Allah yakan sa mala'ika ya duba zuciyar liman in zuciyar suna da kyau sai a karɓi sallar tasa da tamamunsa ta dalilinsa kawai a karɓi sallar mamun gabaki ɗaya kaga albarkar jami'i idan ta liman ba ce sai a tsallako ta sahu na farko sai a fara bi ana dubawa in an samu wani mai zuciya mai kyau ta dalilin sa sai a karbi sallaku in ba samu na ɗaya ba sai na biyu in babu na biyu na uku in babu na uku na hudu in babu na hudu to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yaya ka gani idan zuciyar ta ka ba ta da kyau ka je kai sallah kai kai daya gida haka akwai hadari da haka ya ku yan uwa ku tsaya ku yi sallah akan lokaci kada mu bi al'ada zai iya yiwa inda mutum yake zaune haka ake yi a yi kokari a musu bayani kuma illa shine an riga an sa mutane gaba da yan uwansu sai a ce duk wanda zai zo ya ce ma kaza kaza ai dan kaza ne ai dan kaza ne dan kaza ne ba wai ana cewa dan kaza ka duba abin da wani yake faɗa ma yanzu wani sai ana shi zai saurari karatun ahlus sunna wai a ce makiya annabi ne a zagin manzon Allah suke mutum bai zo yana faɗa wai wai wai ahlus sunna wai suna zagi annabi to ina aka zagi annabi kar ku saurare su kar ku saurare su saboda idan ka saurara din zaka fahimta to wannan shine kawai lokaci yayi da ya kamata mutane su waye su zamanto waye sai Allah ya ce me أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب na'am أفلا تعقلون na'am واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين na'am الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كما كتش يا بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا كو بنو إسرائيل yanzu za ku zo kuna umartan mutane da yin da'a wa tansauna anfusakum kuma kuna barin kawukanku ku manta da kawukanku ku ki ko ku aikata haka wa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta at-taura wanda a ciki akwai bayani na gaskiya da kuma sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam afala taqilun wai shin ku ba ku da hankali ne ta yadda za ku hankalta fatattabi'una al-haqq ku bi gaskiya wannan zargi ne لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم karka hana mutane wata ɗabi'a kai kuma ka zo kana aikata irin wannan ɗabi'a ɗin arun alaik aibu a gare ka kai ka ce kada a yi ƙarya kuma an ga kana ƙarya kai ka ce kada a yi zina kuma an ga kana zina kai ka ce kada a ci riba kuma an ga kana cin riba yaya za ku rinka umartan mutane da gaskiya sannan kuma ku kuna barin kawo kanku kalmar watan sauna an fusakum nisyan tana nufin attark ne kamar yadda Allah madaukin sarki yake ba da labari can a a dangane da dan adam da Allah madaukin sarki yake cewa a a a a yadda Allah madaukin sarki zai zo ya ce wa bawa a a a a qala lima bawa din ne zai ce wa Allah qala lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha faka- wa kadhalika al-yawma tunsa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها كلمة فنسيتها أي فتركتها فكذلك أو وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك ومن أعرض عن ذكري دون دي كودا كي دنغني دا أنبتونا يا كودا كي دنغني دا قرآني bai yi aiki da shi ba fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi ranar tashi alkiyama a matsayin makaho idan aka tashe shi makaho qala rabb zai ce rabb kaman ka ce takadirin qala ya rabb lima saboda me hashartani a'ma ka tashe ni ina makaho wa kad kuntu basira da kuma ni mai gani ne a duniya qala Allah zai ce kadalika kamar haka ni kai ma atatka ayati ayatuna ayoyin mu suka zo maka ayal qur'ani kenan fa nasitaha fataraktaha sai ka bar ayoyin ka je kai aiki da su shine fa nasitaha ay fataraktaha wa kadhalika al-yawma tunsa kadhalika al-yawma tunsa ai kamar haka ne kai ma yau za a watsa kan shi ka rabu da kai da haka Allah ya zargi banu Isra'ila cewa dan me yasa suke umartar mutane da gaskiya su kuma sana kansu kun san me yake faruwa ne banu Isra'ila sukan samu wasu daga cikinsu su ce da su a wani lokacin su malaman kenan ku bin muhammadu ku bin muhammadu wani lokacin a gaban muhammadun wani lokacin ba a gaban muhammadun ba sallallahu alaihi wasallam ku bi Muhammadu gaskiya yake kufa a mu ba za mu bi shi ba amma ku bi shi kamar mutum ya ce da kai Allah wani ka je kai kaza amma ni ba zan yi ba "Ah, me yasa kai ba za ka yi ba a ni ba zan yi ba kawai ba na so a ta'muruna nasa bil birri kuna umartar mutane da da'a ayi wa Allah da'a ayi wa manzon Allah da'a wa tansawna anfusakum ku kuma ku hana kawo kanku wa antum tatlunul kitab kuma kuna karanta at-taura afala taqiluna ashe ba ku da hankali kalmar al-aqalu an ciro shi ne daga wato iqalu dabbati sasarin dabba kalmar al'aqal ina so in fitar mana ne da ma'anar kalmar al'aqal din da yace afala taqilun ba ku da hankali sasarin dabba ba shine abin da ake daure dabba wannan sasarin ya hana ta ta tafi ba ya hana ta je ta barna ba shine ake ce da shi iqal shine hadisin Abubakar da yake cewa wa Umar wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laqataltuhum alaihi wallahi da za su hana daidai da sasari ko yaggwai igiyan da ake daure dabba suna bayarwa a matsayin zakka su hana ni ni kuma sai na yake su kalmar iqal ma'ana sasari da yake tsare abu to me alakar sasari da hankali alakar ita ce ai hankalin mutum shi yake tsare shi ya hana shi saban Allah ya hana shi kafirci afala taqilun ba ku da abin da yake tsare ku ya hana ku saban Allah da kafirci ne shine ma'anar al'aql ma'ana wani sasari da yake daure tunaninka ya hana ka ka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da Imam Ahmad ya ruwaito shi riwayar Anas dan Malik da Ibn Hibban da Imam al-Bagawi ya fada shi a cikin Sharh Sunna manzo Allah yake cewa ra'aitu laylatan laylata usriya bi na gani a daren da aka yi Isra'i da ni cikin dare rijalan na ga wasu mazaje taqridu shifahuhum bi maqarid min nar qultu man haula ya jibril na ga wasu mutane ran tashin alkiyama a cikin wutar jahannama an nuna mun su da aka yi wato isra'i da ni a kiyama abinda zai same su ana sa musu wato wani karfe yana kwarface labbansu sai su- karfe haka sai a kware bakin a kware na haka sai na ce ya jibril waɗannan ku suwaye dan an nuna masa jahannama ya gani ya ga nau'i nau'i simfi simfi na azaba sai jibril yake ce da shi qala haula'i khutaba'u khutaba'un min ummatik waɗannan masu hudu ba kenan cikin an al'ummarka malamai masu hudu ba masu karatu masu karantarwa masu da'awa ya'muruna nasa bil birr suna umartan mutane da ayi da'a wa yansawna anfusahum amma suna barin kansu su ba sa yin abin da suke cewa ayi wa hum yatluna alkitab kuma ga karanta littafi suna karanta littafi suna karanta alqur'ani ha'adana Allahu wa ajarana wannan hanya wannan hanya ta karatu da karantarwa akwai hadari babba a cikinta hadarin shine yayin da zaka zauna akan kujera kana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana cewa mutane ayi ayi ayi amma mutum ya zo bai yi ba kai iya kokarin ka kai abin da yafi karfin ka bar wa Allah lalle kam ba kowa bane zai yi 100 bisa 100 abin da ya faɗa amma fa in lam yakun iblun famiza ayi kokari ko yaya ko da ba inda ba a samu dan raƙumi ba to a samu ko da dan tauri ko ba haka bane yawa idan ba a yi aiki da abin da aka faɗa gaba ɗaya ba to a dan kam a yi- a yi- a yi aiki ko da da kaɗan ne amma mutum ya zo yana cewa mutane a yi a yi amma shi a gaba ya yi wannan akwai haɗari kwarai da gaske a wata riwayar manzo Allah yake faɗa riwayar Bukhari kenan yuja'u bir rajul yawm al-qiyama za a zo da mutum ranar tashin alkiyama fayulqa fin nar sai a jefa shi cikin wuta dan uwana yayin da nake jan wannan hadisin kar kai tsammani ya shafe ni ni ni kaɗai da nake magana fa har kai malamin islamiyya har kai da kake zama da iyalinka kana cewa a bar kaza a bar kaza in kai ma ka je ka aikata sabanin abin da Allah ya ce annabi ya ce kai ma kana ciki dan wani yana nan yana cewa "To, yau fa hadisin malamai ake ja a hadisin mu ne gaba daya ko ba gaba ne malam yawwa abun abun abun abun gudu ya zo ya samu liman a masallaci sai kofar liman ya kai masa farmaki ya ce amma ni kaɗai bane illa hulmo ladan shi ne abokin yi na mu tafi gaba ɗaya yujawu bin rajul yawmal qiyama za zo da mutum ta shi kiyama fa yulka fi nar za a jefa cikin wuta fa tandaliqu aktabu ay tanqati'u am'a'u idan aka jefa shi cikin wuta hanjinsa zai gutsutsure saboda wuta wuta za ta ci shi ta ci shi hanjin ya gutsutsure fi nar fa yaduru kama yaduru al-himaru bi raha zai ta zagayawa a cikin wutar jahannama ana kallonsa kamar yadda ka san jaki da ake ɗaura masa dutse da ake nika wani abu ko ake tatsa wani abu idan da watakila kun taba ganin dawaki da suke yin mazarƙwaila ko suke suke abin ɗan rake kora su ake yi haka ana kora su da wani abu a bayan su suna matsewa wannan rake suna fidda ruwan da ke cikinsa ina fata ana fahimta daɗin idan za su nika wani abu mai yawa sai a ɗora wa jaki dutse mai nauyi akan kamar gyaɗa ko wani abu sai a kora shi yana jan wannan duk inda dutsen ya hau kan wannan abun ya nike shi in ya dawo ma sai a daɗa sa mai sai nike shi to haka za a tarar da wani mutum yana ta yawo da hanjin sai yana gutsutsurewa a cikin wutan jahannama fa yashami ahlun naru a ahlun nari alai yan wuta za su haɗu fa su zo suna kallo ka ji fa kai wani abun wata musiba wane yana wuta wane yana wuta amma wani ɗan in an gan shi kai kana ga azabar kama ba ama komai ba sai su zo su haɗu suna kallon sa ana fa cikin azabar ba wai an samu wani half bane ba ana hutawa a kowa yana cikin azabar amma duk da haka kowa zai fito daga ɗakin sa yana kallon wannan bawa Allah yana kewaye fa yaquluna ai fulan sai ka ji yan wuta suna cewa kai wane ne wannan fa ya Allah karka samu a cikin wannan ma sha'anuka me ya same ka me ya faru alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar da a duniya ba kai ne kake umartar mu mu rinka aikata mai kyau ba kuma kai kake umartar mu mu je na aikata mummuna qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati zai ce eh tabbas na kasance ina muku umarni da kyakkyawa amma gaskiya ba na aikatawa wa anhaakum 'anil munkar wa ati kuma ina hana ku ku aikata mummuna amma ni ina zuwa in aikata nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayka min jami'i dhunubi wal khataaya allahumma sur awratina wa amir rawatina allahumma sur awratina wa amir rawatina wallahi wannan akwai abun tsoro kwarai kwarai kwarai da gaske ka duba ga wa'azin ga karatun ga karantarwa amma saboda ba aiki da abin da ake faɗa ba an shiga cikin wuta kuma ka zama abun kallo a wutar jahannaman ma subhanallahi alazim sai ce me wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da haƙuri dan haƙuri wani abu ne mai girma was sala sannan kuma ku nemi taimakon Allah ya taimaka muku akan yin sallah dan ita ma aba ce mai girma wa inna la kabira lalle sallah aba ce mai girma illa alal khashi'in sai dai ga waɗanda suke masu tsoron Allah ma'ana mai girma ce akan masu tsoron Allah kenan Allah sallah mai girma ce akan masu taqawa su ne almu'minin kenan wasu suka ce alkha'ifin wasu suka ce almuti'in wasu suka ce almutawadi'in wasta'inu ku nemi taimako alama yastaqbilukum min anwa'il bala dangane da abin da zai fuskance ku na nau'i nau'i na bala'i wasu kuma suka ce a ista'inu a yana nufin ista'inu ala talabil akhira ku nemi taimakon Allah wajen neman lahira mala bis sabr ku rinka hakuri wajen ibada hakuri wajen azumi hakuri tashi da daddare ayi sallah hakuri yin azumi litinin alhamis hakuri yin azumin tasu'a ashura hakuri da iyali hakuri da abokanan zama hakuri da abin sha'awa hakuri da zina hakuri da namimanci hakuri da giba ku yi hakuri wassalam sannan kuma ku yi haƙuri da yin sallah wasu anan gurin sun ce asabar ɗin ana nufin azumi ne ma'ana ku yi haƙuri wasta'inu bi sabri ai wasta'inu bi sawmi was sala ne wannan asabar anan bi ma'ana as-sawm suka ce a daman abin da ake nufi da da da shi ai asabar shine habsun nafsi ka tsare kanka dangane da sabon Allah ma'ana ka tsare kanka da ci da sha in kana azumi don saba Allah ne da sha'awa da haka nan ana nufin asabar anan ana nufin wato azumi ne suka ce li anna sauma yuzhidu fi dunya azumi shine yake sa ka guji duniya duk wanda yake so ya koyi gujin duniya to ya lazimci yin azumi na nafila wassalata turghibuhu fil akhirah yawaita yin sallah kuma yakan sa ma kwaɗayin lahira ka gamu da Allah dan ya baka lada wannan shine falala abubuwan nan guda biyu wanda yake so ya ga duniya ba koman komai bane a hannunsa to ya lazimci yin azumin litinin alhamis kuma ku duba su masu yin azumin za ku ga wallahi duniya ba ta dame su ba suna neman duniya ne kawai don su gyara lahirarsu suna neman duniya ne don su rufa kansu asiri don su ci su sha su tsare mutuncinsu ba sai sun roƙa ba su ciyar da iyalinsu ba sai sun je sun yi bara ba don wannan kawai suke neman duniya amma ba wai don suna neman duniyan don ita duniya ne ta kai a tara ta ba don a yi alfahari da ita a ce wai su ne masu kuɗi ko su ne masu manya-manyan gidaje a unguwa ba wallahi ba shi ne a gabansu ba saboda azumi ya yi musu tireni ya tarbiyantar da su ya ladabtar da su Allah azurta mu da yi sallah kuma ita take sa ka ji kana kwaɗayin lahira yawaita yin sallah qiyamul laili sallah nafila bayan magariba sallah nafila bayan isha'i ha sallah nafila cikin dare wannan su niyam mutane suna bacci ka tashi kai ta sallah kana ganawa da ubangiji kai kuka ka karanta alqur'ani kai istighfari kai salatin annabi malam abu mai daɗi abun sha'awa ka tashi kai ruku'i ka dade ka dago kai sami Allahu liman hamidahu kai tai li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu kai sujada kai sujada kai kuka kai addu'a ka ga wa Allah abin da kake so ka dago ka zauna ka rinka tuno annabi haka yake yi ka raya daren ka abincin ka kenan mumini abincin daren mumini sallar dare wallahi wannan sai ka ji tana sa ma kana sha'awar ka game da ubangiji insha Allah Allah zai rufa ma asiri amma wanda baya wannan to yana tsoro saboda mutum ya tabbatar zai tarar da bakin littafi a gabansa saboda bai haskaka littafinsa ba to anan gurin kun lura da aya ku duba sosai wasta'inu bisabri wassala an gane ko sai ya ce wa inna hala kabira kaga abu guda biyu aka ambata ko as-sabr da as-sala bai ce wa inna huma ba bai ce wa inna huma ba sai ce wa inna ha a nan gurin ya mayar da kinaya ne zuwa ga ɗaya daga cikinsu ai wa inna kulla khaslatin min huma kenan abu guda biyu ne kamata ya a ce in a larabci ne nan magana yau da gobe wa inna huma za a ce mai kon a ce wa inna ha to amma a nan Allah sai ɗauki kinayar yana nufin kowane ɗaya daga cikin sallah ko haƙuri la kabira lalle abu ne mai girma mai nauyi kenan idan ka ce mai nauyi to a nan gurin sai ka ce illa alal ina sai dai ga masu tsoron Allah wannan ba mai nauyi bane a gurin su ina fata ana fahimta idan kuma ka ce lakabira ana nufin wato a a a a a babban abu ne mai matsayi illa alal ina to ana nufin ga masu tsoron Allah kenan illa din ba za ta yi aiki ba amma wa inna hala kabira mai nauyi din shine yafi dacewa wa inna hala kabiratun lalle din fa ɗaya daga cikin wannan ko hakuri ko sallah kai tana da nauyi sai ga wanda Allah madaukin sarki ya ba shi tsoron Allah kuma haka tambayi waɗanda ba sa son sallah za su biya ma sallah wa Allah take musu munafukai eh yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi sallah suna tashi ne kusala jam'i na kaslan shine kusala kamar ka ce ala zinati furada to wannan abu ne mai nauyi sai wanda Allah madaukin sarki ya abin nan daidai ke da faɗin Allah kiltal jannatai ne atat ukulaha kaga kiltal jannatai ne kowane ɗaya daga cikin su kenan shine abin da ake nufi ai kulli wahidatin minhuma wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da a hakuri da kuma sallah a a a a wannan hakuri da juriya da yin sallah wani abu ne mai girma sai dai ga waɗanda Allah madaukin sarki ya azurta su da tsoron Allah da tagawa Allah samu a ciki sai ya ce kuma alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗannan su ne waɗanda suke da tabbacin cewa yadhunnuna ay yastayqinuna annahum mab'uthuna lallai Allah zai tashe su wa annahum muhasabun kuma Allah zai musu hisabi wa annahum raji'una ila Allah kuma lallai su masu komawa ne zuwa ga Allah yusaddiquna bil ba'th su ne allazina ya zunnuna masu gaskata tashin alkiyama ba waɗanda suke cewa anya anya tashin alkiyama nan ko ba disibin ɗin mutane ake yi ba wani ɗan boko ne ya samu wani ɗan uwansa yake cewa kayan malam wai anya lahiran nan da kuke faɗa ko ba ba ba wani nau'i ne na disibin mutane ba kuwa ba ba ba wata continent ne kawai da uh, za a je a- ake rayuwa a gurin ba kawai dai ana cewa lahira lahira ya za a yi mun proving lahira wannan musulmi ne fa halattacce dan na ga dama in ce ma dan garin nan ko dan garin can shi yake faɗin wannan wai ma'ana maganar lahira kamar wani abu ne na deceiving ma'ana yaudarar mutane ake kawai ba babu wani abu ni akwai wata rana da naje wata baiwa Allah ni da ita nake mata wa'azi nake mata gargadi take cewa ni bai kunne na ba naji ba ba wata riwaya ce mai tsawo ba karka ce akwai wani rawi da'ifi a hanyar tace wai waye je ya gano ne lahira wallahi malam an ce lahira lahira waye je ya gani waye je wanda wanda duk wanda ya mutu waye je a mana komai kawai a ce mana lahira lahira bata yadda ba ai sai na ƙara gaba na bata guri a wannan ba ya ta shafa ma musiba ba ka je mala'iku su ji abin da ta faɗa ma a tsammanin har da kai a gurin su hada da kai a Allah ya tsare mu sai ya ce mu ya bani Isra'il kira na biyu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني na'am وأني فضلتكم على العالمين na'am واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah ya sake cewa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ku banu Isra'ila ku tuno da ni'imomina da na ni'imta su zuwa gare ku wa anni faddaltukum ala alalamin ku tuna cewa ni na fifita ku akan talikan zamanin ku ma'ana duk jama'a da ku zarayi da su a lokacin ku to ku ne mafifita wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron azaba da za ta same ku a wata ranar da la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta isa ta tsare wa wata rai wani abu ba ba ta isa ta wadatar da ita da komai ba wala yuqbalu minha shafa'a ranar da Allah madaukin sarki baya karban ceton wata rai ga wata rai idan wacan ran kafira ce wala hum wala yukhadu minha adl kuma Allah madaukin sarki bai karban fansa ba a cewa ba da kaza a ba da kaza ai canji shine adl fansa babu fida wala hum yunsarun sannan kuma dukkan azzalumai kafirai ba a tsare su daga azabar Allah shine yunsarun ba a taimaka musu ayyumna'una min azabillah a tsare su daga azabar Allah madaukin sarki wannan aya din tana nuna mana cewa Allah ya fifita banu Isra'ila akan talikan zamanin su daraja ce sannan ya tsoratar da su dangane da wata rana da za ta zo ta wanda wani rai bai isa ya tsare wa wani rai wani abu ba ba wanda ya isa ya ba wa dan uwansa wani abu ina masu cewa ku bi mu ku bi mu in an zo kiyama shehun mu ko waliyun mu zai zo da babbar riga mai aljihu dubu saba'in kowane riga kowane aljihu yana ɗaukan mutum dubu saba'in zai zo ya shimfiɗa ya yi lodi ya tsallaka ya je gidan aljanna ya zazzage da da dawowa la ta jiri nafsun an nafsun shay'a wallahi ba wata rai da ita isa ta wadatar da wata rai da wani abu yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni wujuhun yawma idhin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة حتى الله ما يتفكر. babu wata rai babu wata rai da ta isa ta tsare wa wata rai wallahi duk wanda ya ce maka ranar tashin kiyama zai ma wani abu ya yaudare ka manzo Allah ke gaya na Aisha ke ce da ita salini min mali ma shi iti roke ni tambaye ni cikin dukiyata abin da kika ga dama ko me fa inni la ughni anki min Allah shay'a ni kan bazan wadatar da ke da komai ba ranar tashi alkiyama kar ki zo ki ce ke yar gidan Annabi Muhammadu ne za a yi miki kaza za a yi miki kaza kowa ta kan sai ke haka Annabi ya ga wa Nana Fatima idan ya gaya wa Nana Fatima haka kai ya kamata ka tsaya wani waliyinka ko shehunka wanda kai ka nada shi fa ba Allah ne ya nada shi ba ka ce wai ka mika masa wulaya wai shi zai ma kaza shi zai ma kaza saboda Allah fa ya ayyuha nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqqo fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ranar da uba bai isa ya wadatar da ɗansa da komai ba shine wa ummihi wa abi ɗa bai isa ya wadatar da babansa da komai ba kaga babanka ce bari ka je ka taimaka wa babanka babu inna wa'adallahi haqqo alƙawarin Allah na tashin alƙiyama da hisabi gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurran na kun billahi al-garur kada wani mai rudi ya zo ya ruɗe ku ya hana ku bin gaskiya ku tsaya ku bi gaskiya kowa ya tsaya ya biya allansa da kansa yayi aikin da zai kubutar da shi kiyama ba zaurance bane ba tatsuniya bane wallahi gaskiya ce manzo Allah zai zo ranar tashi alkiyama ya tsaya a ƙarshen siradi siradi wata igiya ce siririya ba ta kai igiya ba zare ne bai kai zare ba gashi ne bai kai gashi ba siririta ga kaifi ga tsawo an shimfiɗa a kan wutar jahannama wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa daga cikin ku wallahi sai ya ketare siradi manzo Allah zai zo kan siradi karshen siradi yace wani zai ketare siradi kamar kyaftawa da bismillah kyaftawa da ido fau ya wuce wani zai zo kamar wakiya wani ko zai zo yana gudu yana fofoti yana gumi da ƙyar zai karasa wani zai zo da rarrafe ana jan ciki ana jan kafa wani zai zo sai ya rabi sai ya fada wani zai zo in ya rabin ya fada sai ya tarito kuma a ƙasan wutan akwai zabaniyawa sanadu zabaniya suna da kalalib makatu da suke fusko mutane wani zai zo annabi ya ce yana tafiya na tafiya sai ya je ƙarshe irin waɗanda an yi aikin an yi aikin an yi aikin mai kyau daga ƙarshe kuma littafi ya juye aka koma aikin ya wuta sai ya fada annabi zai tsaya kan siradi yana ummati ummati ummati ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata to a nan gurin ina wanda zai cece kan nan ina wanda ya baka aka ce ka je kai abin da gada ma na lamunce ma aljanna a zo a sayar wa mutum aljanna da hankalinsa da wayonsa da haƙorinka guda ashirin da takwas ko da hudu a ɗauki aljanna a baka wai an sayar maka wai je kai abin da gada ma mun lamunce maka lahira wai duk wanda ya bi shehi ko ya bi waye shikenan shi ya dace wanda ko bai bi shehi ba ba albarka a rayuwarsa kuma kiyamar sa ta da kyau a'a ba haka bane wanda ma ka ce wanda ya bi manzon Allah ko shine shaykhu shuyukhi shehin shehun nai kenan kowa ya yadda da wannan dole ka yadda wallahi in baka yadda cewa manzon Allah shine shaykhu shuyukh ba sai mu dauko kafun sai mu dauko fa'un sai mu dauko ra'un sai mu ajiye maka ko akwai shakka kuna shakka ne akan wannan manzo Allah ba shine shehun shehunnai ba to idan an bani wancan shehin an bani wancan na Senegal an bani na Morocco an bani na Kamaru an bani na Chad an bani na Iraki an bani na wacece to ni a bani ni sai sai in ce ni a bani na dutsen gaba ɗaya na Madina na Makka da Madina ko ba ka bane ba su ne mafifita ba kuma wanda ya rayu a cikin gurin shi manzo Allah ba shine mafifici ba to annabawan Allah ma duk shine na gaba da su to dan me zaka hana ni hada ni raba ni da manzon Allah ka cika likan da wani wanda kuma wani ba shi aka turo mun ba a ai tsani ne za su hada ku ai ba ku san manzon Allah ba sai ta hanyar su a wa ya gaya maka waɗanda ba su da shehunnan fa su ba san manzon Allah ba ai ba wai cin mutuncin shehi ake ba shehu bai yi wa kansa adalci ba idan yace abi shi ba ba annabi wallahi wata rana muka je wata unguwa nan muka yi lacca akan matsayin manzon Allah da darajarsa da waye da sauransu wani ɗalibi ya zo ce kakarsa tana da shekaru wajen nawa kusan ɗari ta ce wallahi tun da take bata taba jin an yi magana an faɗi darajar annaba ka ta ce wallahi suna yara ana gaya musu musulunci musulunci amma ana ba su tarihin shehunnai ne da darajarsu sai dai a ta ba su karamatul auliya karamomin waliyai da darajar waliyai amma ba a ce musu ga karama annabi ga matsayinsa ga shi gaba da sauransu amma yanzu abin ya rikice ku da kuke bayanin matsayin annabi abin shi din sai a ce ku kuma ku ne kuke zagin annabi tilka idan qismatun diza wannan ya zama rabo ne na me na zalunci kenan Allah madaukin sarki a wannan aya din ya nuna cewa ba za a karbi ceto ba ko malaman tafsiri suka ce ceton da ba za a karba ba wala yuqbalu mina shafa'a ai ana nufin wato ba za a karbi ceton radda take kafira bane ba alqur'ani shike goyon wannan bayan wannan fassara kamar yadda Muhammad al-Aminu Shinqiti a cikin littafin sa Zuwa'ul Bayan ya faɗa yace irin waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani da suke kore ceto yan bid'a da suke korewa babu ceto suna rike su cewa ai wata koyo malla tajzi nafsun an nafsun shay'a wala yuqbalu minha shafa'a kun san akwai yan bid'a da suke korewa babu ceto kwata kwata babu ceto manhaji na ahlus sunna kuma akwai ceto amma waye zai yi ceton ayoyi ne za su gaya mana wanda zai yi ceto mabarnaci mai fasadi da barna ba zai yi ceto ba bawan Allah salihi mumini musulmi zai yi ceto amma baka da hujjar da zaka ce sai malamin wannan ne zai ceto amma malamin wannan ba zai ceto ba ina fata ana fahimta shine manhaji na ahlus sunna lalle akwai ceto bayan Allah za su yi ceto kuma annabawan Allah ma za su yi ceto amma wannan aya din a zahirinta idan kun lura ta kore ceto ne mutlaqan sai dai ya bayyana a wasu wuraren daban wadda ba wannan ba cewa lallai akwai ceto din ceton da aka kore shi ne ceto ga kafirai kuma da ceton da za a yi shi ba da izinin Allah ba waɗannan su ne ceton da Allah ya kore ko a yi ceton Allah bai sani ba ko kuma a ceci wanda Allah bai ga dama ba ko kuma a ceci kafiri wannan shine Allah ya kore ce la shafa'a duk inda ka ji Qur'ani ya kore ceto to waɗannan ceton waɗannan ya kore amma ba nafiyu shafa'a mutlaqan bane ba, ba. ba wai kore ceto ne ga baki ɗaya ba yanzu kamar misali Allah madaukin sarki ya kore ceto wa kafirai a Qur'ani da gurare da yawa amma inda zamu ga misali fadin Allah madaukin sarki wala yashfa'una illa liman irtaba a kore ceto dangane da wato wanda ba a yadda da shi ba shine kafiri Allah bai yadda da kafiri ba to Allah sai ya ce a cikin nan wala yashfa'una illa liman irtaba masu ceto fa ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi kamar yadda ya zo cikin anbiya wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci wa bayinsa ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lana min shafi'in duk kafirai ne suke faɗin wannan cewa ba mu da wanda zai cece mu kaga wannan ya nuna cewa ashe kafirai ba za a cece su ba sannan a wani gurin kuma ya kore cewa ba za a yi ceto ba ba da izininsa ba man zan ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ka gani man zan ladhi yashfa'u indahu illa bi izni waye ne ya isa yayi ceto a wurin ubangiji in ba izinin Allah kaga ashe ana yin ceto din inda izinin Allah kaga aya ta tabbatar akwai ceto wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda kaga illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha bayan Allah yayi izini ga wanda ya ga dama wa yarda kuma ya yarda wato ceton ma in za a yi Allah ne zai ce kai kai kai ceto kuma za ka ceta ka ceti wane da wane da wane da wane ba wai cewa za a kai ga ceto shikenan ka je ka zabo yayanka kawunka dan uwanka dan dariƙar ka dan ƙungiyarka dan waye ba ba haka ake nufi ba a'a Allah ne zai ce wane za ka yi ceto sannan kuma wanda za ka ceta su wane su wane su wane su wane za ka ceto ai shi yin ceton girmama wanda aka bawa ceton ne kamar yanzu misalin shugaban ƙasa ya baka ofa na ɗaukan ma'aikata ministry of finance ministry of foreign affairs ministry of agriculture ministry of kaza kaza sai baka offers da yawa kamar guda dubu biyu ya ce a matsayinka na ɗan uwana na kusa da ni ko mai mun ɗa'a wa gwamnati na na baka wannan ka je ka samo wa mutane aiki kaga nan ya girmama ka ko ya karrama ka to haka Allah yana girmama bayansa ranar tashi alkiyama cewa ya ba su su ceci wasu bayi wanda ya ga dama shi ma shugaban kasa in zai baka ai zai baka wasu qualifications mai kaza da mai kaza da mai kaza za a ceta ko shi ma Allah zai ce mai kaza da mai kaza da mai kaza saboda kar a je a ceci wani mushriki ko a je a ceci wani wanda yake kazamin mutum wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yawma idhil la tanfa'u shafa'a illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla an gane ko to wannan yana nuna mana cewa dai ba a yin ceto sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kafirai kuma sun ba da labari cewa wa yaquluna haula shufa'una inda Allah suna cewa gumakansu da allolinsu da shugabannin su ne masu ceton su a gurin Allah Allah ce kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi ai za ku bawa Allah labari ne akan wani abin da bai sani ba a sama ko ƙasa subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna tir da abin da suke faɗa Allah ya tsarkaka dangane da shirka da suke hada cewa wai wani zai yi ceto ya cece su akan shirkar su ya cece su akan bid'ar su ya cece su akan manufofin su da ya saba Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya kore wannan wala yaqbu yuqbalu minha shafa'a Allah ce ba a karban ceto a wannan wato rana wala yukhadhu minha adl wato ceton kafiri kenan ko ko ai ceto wanda Allah bai yadda ba sannan ba a karban fansa wala hum yunsarun ba a tsare su daga kuma ukuba da azaba daga Allah madaukakin sarki ku sani cewa magana ceto tatacciyar ingantacciyar magana akwai ceto malamai suka ce wanda yayi inkarin ceto shine ba za a cece shi ba ranar tashi alkiyama hadisai da ayoyi da yawa sun tabbatar Allah madaukin sarki zai izini wa bayinsa za su yi ceto ranar tashi alkiyama amma an samu wasu yan bid'a da suke inkarin cewa babu ceto kwata-kwata ba wani wanda zai yi ceto kamar yadda kun san su kuma ana ta gwagwarmaya da su amma dai ku sani cewa wannan bata ne kuma tabewa ne kuma ƙaryata alkur'ani ne mai girma abin da muka faɗa ne daidai Allah madaukin sarki shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
Allah yake cewa malam assalamu alaikum wa rahmatullah a mutum ne saurayi yana wato zama irin na samartaka kamar yadda samari suke yanzu sai ya je ya kulla alaka ta banza da wata yarinya da ya kulla alaka da ita har kuma ya yi mata juna biyu sannan kuma sai aka zubar da shikin sannan sai ya aure ta to menene hukuncin wannan aure din a musulunci da ƙarshe kuma yayi addu'a ta fata alkhairi ga dukkan malaman sunna Allah ya saka maka da alkhairi am na farko dai wannan wani abu ne da yanzu samari suka mai da shi al'ada Allah ka tsare mana ƴaƴanmu da iyalanmu gaba ɗaya saurayi ya kulla alaka da yarinya ya ta lalata da ita har ta kai ga ya zo ya mata juna biyu sannan kuma a zo iyaye a rasa ya za a yi sai a nemi a to a zubar da cikin ne ko kada a yi to gaskiya na farko dai kafin na faɗa abin da ya kamata a yi din kuma me hukuncin wannan shine akwai sakacin iyaye kwarai da gaske dangane da 'ya'yansu muna faɗa muna maimaitawa amma wasu ba su fahimci mu ba suna ganin kamar tsananin addini ne wallahi ya kamata a yi tsananin wa 'ya'yan yanzu don kar su zo su yi maka abin da zaka kunyata kana zaune kana addinin ka da rufin asirinka a unguwa ba taba sanin abin ashe ba a gidanka wani ya zo a banzan bazara ya dauki yarka ya lalata ta ya mata ciki cikin ya zo ya girma ba inda zaka yi ka zubar da shi yarka ta zo ta haifi da ba ta hanyar shari'a ba don Allah me zaka ce mutanen unguwa to da kai wannan ba gwanda ka rufe ta ba ka ajiye ta a gida ka hana ta fita har ka nema mata miji ka aurar da ita ka je ta je can su tsare ta amma yau iyayen an yi magana sai a ce wai an kuntata wa yara an hana yara sakewa an hana yara a ce kullum sai sun lullube jiki ba sa shan iska ba sa fita su abin nan to kaga wannan musiba ce yanzu wani bawan Allah yarinyarsa ya tura ta je wani giri irin biki din nan biki fa aka tafi wanda za a je a yi sati ɗaya sati biyu gidan yan uwa saboda ba shi akwai aminci da yadda da nan uwan shi su da yarinya budurwa ta girma za ta je sati biyu gidan yan uwanta za ta yi biki wani gari ana zuwa ta dalilin wannan biki a gidan bikin yan uwanta ne fa to a gidan akwai samari matasa irin kawai a yan uwanta ne yan uwanta ma za su yi aurenta kowa ba za su yi aurenta ba ma dai akwai wani hijabi tsakanin su wanda ita ta girma budurwa ce su kuma manyan samari ne ya kamata a sa wani shamaki amma ba a damu ba sai aka zo kawai aka sa su guri guda suna kwana a gidan eh a yawa yan uwanta ne ba haka ake faɗa ba yan uwanta ne kawai ba wani matsala yan uwanta ne kenan kawai in dare yayi wani daga cikin su da yake makiri ne daman makiri ne Allah raba mu da makirci yaya aka yi ya aka yi da daddare yau dare yarinya ne je ya siyo mata fura irin furan nan ta leda da ake kula naira ashirin talatin hamsin ya sako maganin bacci a ciki ya fashe shi ya murji ya sa overdose a ciki yanda zai bugar gaba daya ya kashe ma jiki ba za ka iya wani motsi ba ya zuba a cikin furar so suna hira daman za a yi hira a iyaye kuma suna can an shiga su kuma suna ta hira to an kunna musu akwai wadata akwai abin kallo suna kallon duniya a ga abin nan ta fito ba hijabi ba komai daga ita sai matsatsiyar riga suna ganin alamar jikinta abin da muke yi kenan a gidajenmu sai dai Allah ya tsare maguzanci ya je ya bata wannan fura tana yana tana ganin ya mata kyauta ne ta dauka ka san mata da kwadai ai ta sha ta goshi shikenan sai ta fada gurin sai bacci insha Allah wal iyadu billah subhanallah dare yana yi kowa ya shiga bacci lokacin da ba wani dan adam da yake motsi in ka ji motsi ma tsorata za ka yi sai je kanta kawai ya je gama tsiyar da zai da ita ba ta wayi gari ba lokacin da abin ya gama sake ta sai ta fargar ta tarar da kanta a wani yanayin da ba ta taba ganin kanta ba mafarki ta yi ne da gaske ne ya aka yi ne amma dai ta farka ta gani din haka ne zahiri ne amma ba yadda za ta yi kaddara ta ubangiji malam Allah ya tsare ashe ciki ya shiga ai an dawo gida wata ɗaya wata biyu wata abin nan sai ga yarinya ta fara tsirce tsircen yawo ya aka yi aka yi ciwo ciwo kullum yarinya ba lafiya ciwon ciki wata take cewa kai